أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع wanda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na madinatu taqwa a unguwar sarakuna ta bin salman ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta sha biyu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu 2022 za mu tashi insha Allah a cikin suratu Yusuf muka bude kaga ake karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
Na'am Suratu Yusuf wannan sura ana saninta da suran Annabi Yusuf alaihi salam makiyatin ta sauka maka ayoyinta ɗari da goma sha ɗaya bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗa dalilin sauka wannan sura shine bani isra'ila sun zo sun yahudu kenan na madina sun cusawa kafiran makka cewa idan har annabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne daga Allah ne to su tsaye shi ya ba su labarin abubuwa guda biyu na ɗaya me yasa laraban bani isra'ila suka taso daga sham suka dawo misra yaya aka yi suka yi wannan hijira ɗin yaya aka yi suka yi wannan hijiran na biyu yaya aka yi wane ne annabi yusuf yaya labarin sai yake sai wannan sura ta sauka gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi wannan labari bismillahir rahmanir rahim alif lam mim malamai suna fassara da yawa kamar yadda muka faɗa a suratu Yunus haka ne ita ma wannan ta zo da siga iri ɗaya da na suratu Yunus alif lam ra kai alif lam ra to wasu na ce ana Allahu ana ni a din ana lamun Allahu ra'un asma'u wa ara to amma dai Allahu a'lam bi muradi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan Ibn Abbas ne wancan fassara ne Tilka waɗannan ayoyi da ake karantawa ayoyin kusa suke amma aka yi ishara da siga ta ba'idi saboda tanwihan li qadari don a ɗaukaka darajanta abin da yake kusa da kai in kana son ka nuna babu madaukaki ne sai kai nuni gare shi da nesa ayatul kitabi ayoyin littafin alqur'ani ne wayannan ayoyi almubin alqur'ani mai bayani mai bayanar da gaskiya daga ƙarya malamai suka ce idan muka duba surat yunus an ce alif lam ra tilka ayatul kitabi ne ita ma za ce tilka ayatul kitabi alhakim ayoyin littafi mai hikima saboda ita ba ta zo ne dindindin a kan kisan isan annabi yunus zalla kawai dindin a haka ba ta ɗebo isoshi da dama kuma ta yi bayanai iri-iri to amma wannan da yake tana bayani ne akan bayanin da aka nema to sai aka ce ayoyin littafi mai bayani dama an nemi wani bayani ne to bayanin gashi ta zo muku da bayanin da abin da ma ku ba ku sani ba ko yahudu da kuke gadara wannan ilimi na ku boyayye wanda kuka tanada kuka gadara da shi har ma kuke tambayan duk wanda ya ji yana din yana da ilimi in ya isa ya muku bayani to ga littafin da zai muku bayani bayani gamsasshe kuma wannan bai hana asalin manufan qur'anin gaba ɗaya cewa littafi ne wanda yake bayanin gaskiya ya bambance ta daga ƙarya ba ko da yake a kissan ma ai bayanin gaskiya ne bambance ƙarya da gaskiya ne issan nasu akwai gurɓata a ciki akwai ƙarya akwai ƙarya wa annabi yusuf da sauransu to wannan kuma za ta yi bayani wanda zai zamanto na gaskiya inna anzalnahu mun mun saukar da wannan littafi qur'anan arabiyan littafi ne balarabe wanda kwata-kwata ma ba, ba, ba irin littafin bani isra'ila ba ne balle a ce daga ciki aka ɗebo wannan balarabe ne arabiyun ne wannan arabiyun ne wancan kuwa ajamiyun ne ko? to a an saukar da shi balarabe ga mutumin da yake balarabe bai taɓa yawo ya tafi wasu wurare ba balle ya biyo wa'incan labarai don a tabbatar cewa wannan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala la'allakum ta'aqilun dan ku kuma mutanen makka larabawa ku fahimci abin da yake cikin littafin domin harshe ne irin naku littafin ya sauka da harshen na'am نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
وتوى وأن اللتاهي بالعربي إن يانون توكك العرباوة. da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafin ƙarshe a annabin ƙarshe annabin da ya fi kowane annabi daraja da wannan harshe kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna lugar larabci yana da muhimmanci ainu yace inna Allah azza wa jalla khalaqa as-samawati sab'an Allah mai girma da dauka ya halitta sammai guda bakwai faktar al-aliyyi minha ya dauki ya zabi wanda yake madaukaki daga cikin wato sammai din nan kana haman sha'a min halki ya zaunar da wanda ya so daga cikin halittansa a cikinta sun makalak alhalka sannan ya halitti halittu fakasara min alhalki bani adam a cikin halittu ya zaɓi bani adam na'am wakasara min bani adam al'arab daga cikin bani adam kuma ya zaɓi larabawa وكتار من العرب مضر يذهب بني يذهب قليلا مضر cikin larabawa kuma وكتار من مضر قريش ko quraishan a cikin a cikin kabilan mudar ya zabi quraishawa wa katara min quraishin bani hashim a cikin quraishawa ya zabi bani hashim wa katara ni min bani hashim kuma manzo Allah ya ce ni kuma ya zabe ni daga cikin bani hashim fa ana min tiyarin ila tiyarin ni na fito ne daga zababbu zuwa waɗanda suke zababbu faman ahabbal araba duk wanda ya so larabawa fa bihubbi ahabbahu saboda so na ne ya so su wato karka kar ko dan annabi balarabe ne karka kyamaci larabawa karka zagi larabawa wa man abghadal araba wanda ya ki larabawa kyamace su fa bi bugubi abghadahu saboda kina ne yake kin su ba wani tawilin da za ka yi wannan yana cikin dala'ilin nubuwa juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da hudu kuma hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mustadarak daga abdullahi dan umar da lafuzza iri-iri na'am kuma har yanzu masalla da salati ahibbul araba li salatin ku so laraba saboda abu uku li anni arabiyyun ku so saboda ni kaina balarabe wal qur'anu arabiyyun ku so su saboda qur'ani balarabe ne wa kalamu ahlil ahlil jannati arabiyyun wa kalamu ahlil janna zancen mazowa aljanna larabci ne shi ma hakim ya fitar da shi a mustadrak daga abdullahi dan abbas na to wannan littafi ne balarabe wanda aka saukar saboda ku sa hankalinku ku fahimce shi na hannu mu na ƙusu alaika za mu maka ƙissa ƙissa shine a baka labari dalla-dalla a hasanar ƙasashe mafi kyawun ƙissa mafi kyawun labari wato labarin da duk cikin ƙissoshi wato yana daga cikin zababbun ƙissoshi saboda mu zo sallallahu alaihi wasallam ya ce kisan wanda za a yi nan ga abin da annabi ya masa kirari shi annabi yusuf annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alkarimu ibn alkarimi ibn alkarimi ibn alkarimi karimi dan karimi dan karimi dan karimi shine yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim annabi yusuf dan yaqub dan ishaq dan ibrahim yusuf nabiyullah shewa ya ce dalilin haka shine annabi yusuf annabin Allah ne yaqubu nabiyullah annabi yaqubu annabin Allah ne ishaqu nabiyullah annabi ishaq annabin Allah ne ibrahimu khalilullah ibrahimu badadin Allah ne mata nasala waladun min salasati anbiya a gairi babu wani ɗa da zai ce an aife shi daga kakanni annabawa guda uku a jerarus sai annabi musu duk wani annabi ka samu in babansa annabi ne ka samu kakansa kuma ba annabi ba to annabi yusuf shi kakanninsa babansa da kakanninsa biyu duka annabawa ne na'am yace falamma kana hu ahsanun nasi suratan yayin da annabi yusuf ya zama shine mafi kyawun mutane a suran fuska wannan sabo sai ya zama dangantakan sama ahsanul ansabi mafi kyawun nasaba wasafa Allah qissatahu bi annaha ahsan al-qissati sai Allah ya sifanta kissansa da cewa ita ce mafi kyawun kissosi sai dai shi annabi Yusuf duk da dai an bashi kyau cikakken kyau amma na daidai da mutanen zamaninsa kafin shi ba taɓa yin wani mutum wanda yake mai kyawunsa ba amma idan an kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ga kyawun da aka bashi rabin kyau ne kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikakken kyau dan haka annabi shine mafi cikan annabawa kyau fiye da annabi Yusuf kuma annabi Yusuf shine mafi cikan annabawa kyau bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin sa da annabi Yusuf idan ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka ga kyau mai tada hankali irin wanda ka gani a wanda kake gani a jikin Annabi Yusuf ba dan shi Annabi Yusuf kyan ne a fili a bayyane haka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka iya cika fuskar ka da shi ba an sa ma bayan kyawu din sai aka sa masa kuma kwarjini don haka ba za ka iya tsayawa yadda ake kallon annabi yusuf a tsaya tsaf a kalli fuskansa a kwankwance komai to ba za ka iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kallon ba don haka shi kyawunsa mashubun bi mahabati an cuɗanya shi da kwarjini yace bi ma auhayna ilayka hadha alquran zamu maka wannan kissa saboda aiko maka da wannan alqur'ani da muka yi ya tabbata gaskiya ne wurin kowane ne wa in kunta min qablihi ko da yake ka kasance kafin a saukan ma da wannan alkur'ani laminal gafilina kai baka cikin waɗanda suke faɗake zuwa ga wannan kisan wato wannan kisan ba ta cikin abin da ka sani na'am إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت آد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف farkon kisan Yusufin kenan lokacin da annabi Yusuf ya faɗa li abihi ga babansa ya abata yace ya babana inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ni na ga taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa na ga rana wal kamara na ga wata ra'aituhum dun na gansu sajidina suna faduwa suna gaisuwa li gare ni na'am قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين wato su da yake annabawa ne Allah ya ba su wannan ilimi don haka sai baban ya fahimci cewa wannan kisa idan sun ji za ta tayar musu da hankali hankali ne domin inda a ce amawa ne don sun ji kawai mutum ya yi mafarkin ya ga taurari goma sha ɗaya da wa- da rana da wata suna faɗuwa suna gaishe shi ai ba za su gane inda aka dosa ba amma kissan cewa annabawa ne ‘yan uwansu za su ji kuma shi ya riga ya san sharrin shedan da kuma shi ɗan adam ɗan adam kullum zai ni'imatin masu idan dai Allah ya maka ni'ima to sai dai ka yi a hankali Eh, ma- mahasada za su maka cata ko ina kuwa saboda su ni'imar suke son ta bushe ko kuma ba su son su ga wani da ita sai su to isar kusan a fili take so a wurinsu su da 'ya'yan annabi yusuf a 'ya'yan annabi yaqubu su goma sha biyu ne wayannan guda goma 'ya'yan mace ɗaya ce kamar yadda aka nuna ko kuma sun ce akwai na ɗaki daban-daban daban-daban a cikinsu to shi annabi yusuf da ƙaninsa bunyamin su ne na goma shi annabi yusuf shi ne na goma a sha ɗaya annan sabon yamin shi ne na goma sha biyu uwarsu ta rasu aka ɗauki renansu aka bayar wa uwar gida to ita mutumiyar kirki ce ta kula da yaran da ke fari da 'ya'yanta kuma su ba haka ba ne 'ya'yanta suna da baƙin ciki da hassada da damuwa amma irin dai na abu ne dai da ya riga ya- ya faru an gane to shi annabi yusuf tun da kamar yadda muka yi kisa na jin annan magana annabi ibrahim me yasa ya damu da hajaru har da wannan shine mata ce baya da ɗaga shi mata ta aihu kuma za a ana kula da da maganan begonta zai zama dole duk irin tsawainiyar da ake akan ta a yi uwar gida wanda bata aihu ba kaga ba za a yi ba don sai sarrafa daga hankalinsa dukkan man ya koma kan annabi sai na hajar to haka shi kuma wannan yara biyu ne uwarsu ta rasu sun zama marayu a hannunsa don haka kuma su ne ƙananu a ciki gaba ɗaya don haka sai ya sa kulawa a kai sa kulawa nan a kai sai sauran kuma suke ganin kamar wasu ba a kula da su ba to eh, labarin da ya zo ya bayar kaga zai da dama ga wancan damuwa to balle kuma ya zo ya ba da wannan labari labarin abin da yake nunawa rana annabi yaƙubu ne wata shi ne aka ce ah, mahaifiyar ma- matarsa Eh. shi kuma wa'annan kuma taurari guda goma sha ɗaya ‘yan uwansa ma'ana Allah yana masa ishara cewa shi ne magajin kakansa magajin kuma babansa kuma ma mukaminsa har za a ɗaukaka shi sama da na babansa ɗin to shi ne ya ce a ɓoye nan ya ce ya abace ya baba ƙala ya ce ya bunaya ya kai ɗana la ta tsassuru uyaka kar ka karanta wannan kissan mafarki naka ala ikiwatika bisa ‘yan uwanka fayyaki dole ka kaidan balle su maka makirci makirci wanda yake mai girma ba dan komai na gaya maka haka ba inna shaidana kaga shi shaidan aduwun maki ne mubinin mabayyani ne lil insani ga mutum na'am
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث Mm.
ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم waka zalika haka nan dai abin da ka gani na mafarkin nan abin da Allah ke nuna maka Allah na nuna maka yadda bi ka zai zaɓe ka ko da yake dukkan ku mukutari ne dukkan ku zaɓaɓɓu ne mukutaru ne amma akwai mujtaba kuma wanda a cikin mukutaru aka daɗa zaɓe shi wato a cikin ku zaɓaɓɓu Allah zai fidda kai ka zama kai kai zara yadda bi ka rabbuka ubangijinka zai zaɓe ka wayo alle muka min tawilil ahadisi zai sanar da kai fassarar mafarkai to shi zaɓin Allah Allah shi yadda ya ga dama yake yi yawwa su tunaninsu ai su ‘ya'yan annabi ne don haka ba wanda ya kamata ya fi su in ma za a samu fifiko ya damu a samu wajen mai yawan shekaru ko wani abu makamancin haka kuma shi kowa da irin kususiyar da Allah yake masa ko da ‘ya'yan mutum ɗaya ne kowa da irin kususiyar da Allah yake masa to shi kususiyarsa ba ta irin tsarin wancan annabta ta babansu ba ne shi akwai wani abu da Allah zai ba shi kuma dama haka ne Allah na son zaɓe ka a cikin mutanen sai ya baka wani abu da ko kai ne ya tura ka kaje ka zamanto ka koyi wannan abu ko ya zaɓe ka ya baka wannan sifa ko ya baka wannan ɗabi'a to wannan ɗabi'an ko sifan ko wannan ilimin ko mai sai ya ja hankalin mutane zuwa gare ka fiye da saura to haka Allah yake to al'adan dan adam shi yana ganin kawai idan wane ne ya haife shi to da shi da wane da wane da wane ai duk ba wani bambanci duka ƴaƴan mutum ɗaya ne to kuma Allah ba haka yake yi ba yana zaɓin mutum ne ta fuskar da ya ga dama shi wannan mafarki da suke ganin kaman wasa wasa to shi mafarkin kuma kaga ai shi ne wa zai ɗauka mafarki zai mai da mutum wani babban mutum ko amma wannan mafarkin shi ne kuma ba wancan tunanin da suke a sandansa rigarsa da suke ta wani rigima a kai kayan gidansa menene na ubansu duk ba shi ba ne ashe wani abu ne daban wannan fassara wanda zai yi shi ne Allah zai yi amfani da shi wajen ɗaga shi ya haɗa shi da sarki na misira ko to kuma in ba su masa mugunta da hasada ba su suna tura shi zuwa alheri ne amma yana da kamar sharri ko in ba su masa mugunta sun kore shi daga nan bayaushe har zai je gari kuma su inda suke ganin shine wajen cutar wanta wajen alherin da yake kaman kaman wani ne wai wani yana bar labarin wata hasada wadda wani ya so ya yi mai muni sai sai ta zo ta dada bata masa rai hankalin sai tashi shi kawai an ba mu wani ne wani alheri haka da aka ba shi alheri an ba shi alherin nan ba wanda ya sani to sai ya zo cikin yan uwansa haka sai ya dan rarraba sai ya babba wa kowa a cikin kason da ya ba wa kowa a cikin kason shikenan shi wani da Allah ya tura masa sharri a zuciya sai yake nufin bari wai zai je ya batanci bai fi ko bara ne ake ban wannan labarin to sai ya je ya samu wanda ya ba ka gani ranka ya daɗe abinda ka ba mu wannan nan ka gani ɗan kaza ma ya ɗan san mun a ciki ta ce Allah sarki ashe rarrabawa ya yi babba ku ai ni ba ni na ba shi ne shi kaɗan su tobari zan ƙara masa sai aka sake ƙaro masa aka tura masa haka shi ya je hasada ne ya je fatanci ne cewa wai a cikin ma abin da aka bashi shi ba an bashi ne ya bayar ba da an bashi ne kawai shi kuma ya ga bari ya yi kyautata wa ƴan uwa sai ɗan yayyafa ta ƴan uwa su shi kuma wai bari ya je ya fatanci kaga cikin abin da ka ba mu wani nan wallahi dan kaza ya auna ya bamu la Allah sarki a shi rarrabawa ai na tashi da je kadan da to amma bari zan kara masa ai sai dawo da bakin cikin da yake na farko to to shine to su suna ganin kamar cewa wannan damuwar shine alhali abinda Allah yake nufi in ba sun tura shi sun kore shi ba zai samu wancan alherin ba to shine Allah subhanahu to shi yake cewa kar ya ga musu saboda in ya ga musu za su fahimci inda aka dosa in kuma sun dosa aka yadda aka dosa ba kowa yake son ya zama shi ne ƙasa wani ne sama da shi ba sai ce don shi ɗan aduwun maki ne mubinin mai bayyanannen adawa ga ɗan adam ko da mutumin kirki ne sai shi ɗan ya yi ƙoƙarin da zai jefa masa wasu wasin da zai haɗa shi da bala'i waka zalika haka nan ya sabi ka ubangijinka ya zaɓe ka wa yu'allimuka zai sanar da kamin tawil a hadisi fassara mafarkai wanda shi ne dalilin da za ka ɗaukaka kan duk sauran ‘yan uwanka, wai sun mani imatahu alaika, ya cika ni'imansa a gare ka, don ya baka annabta, annabtan ka ta wuce na ‘yan uwanka, domin su annabta ne kawai, kai kuma annabtan ka za ta haɗa da risala, ai abin da aka yi kenan. To, shi ne zai cika maka ya cika ni'imansa a gare ka. Wa ala ali Yaquba da dangin Yaqubu har ‘yan uwankan da suke wannan hasadan su ba su sani ba ai kai dalilin ci gaban su ne domin inda a ce kwata-kwata babu rasula a cikin su an tsaya annabi wani an ɗauki rasulun an bayar a wani gida a wannan zamanin ya za su yi ai kaskasci ne a wurin su ko da yake su ba kaskasku ba ne amma duk da haka gidansu aka kashe to kuma ko da mutum ɗaya ne aka samu a gida inda ya tashi ya ɗaga gidan to ai alhamdulillah bukata ta biya bukatan ku dai a samu wani gidan kar ya mutu to amma mai bakin zuciya shi bukatar su gara ma kowa ya rasa da dangin yaqubu su ma ya cika musu ni'ima domin samun kaga wannan samun ni'ima ne ga dangin yaqubu kama atamma haka man da ya cika ta ala abawayka bisa iyayenka min qablu kafin kai ibrahim annabi ibrahim yanda ya dauka annabi ibrahim kai ma zaka zama makwafinsa wa ishaqa da yanda ya dauka annabi ishaq to kuma kaga shi ba zai bi kansa ba bai ce wa yaquba ba dan shine yaquba shine mai masa bayani inna rabbaka lalle ubangijinka alimin masani ne da halittarsa hakimin mai hikima ne to idan kana da da yazo ya baka labari ka fahimci kuma to lalle wannan dan fa shine zai zamanto wani sirrin gida ya tsaya a kansa kaga kai ma an hada ka da wata wata jarabawa domin zaka fara ƙara wani kulawa na daban to amma duk da annabi yusuf annabi yaqub yana ta kokarin kawarwa kar a ga wani kulawa ta daban to sai dai da shedan yazo yi halin nasa na'am laqad kana bi yusuf wa ikhwati ayatul lisa'in to su suna neman a ce musu ai an ba su labari saboda suna da wani labari mai hikima na da wanda ba wanda ya san shi sai su to shi kuma al'adan Allah in ya kawo abu sai ya kawo akasin tunanin ku sai Allah ya ce laqad kana fi yusufa wa ikwatihi lalle a cikin issan annabi yusufa da ƴan uwansa goma sha ɗayan nan ayatun akwai abin da ya kamata ya zama aya ga kowa abin lura ga kowa lissa'ili na ga masu tambayan da ma waninsu in ka ji kisan annabi yusuf ya kamata kai ma ka sa kanka a mizani idan akwai wani wanda yake da ni'iman da kake masa hasada a kanta to ya zama maka ishara cewa hasadan ba za ta yi tasiri ba kuma kai ne za ka zo ka kaskasta daga baya kuma ya zama to ka nadaman da har abada watakila ka zauna a cikin ta kenan to wannan duka ana yi wa kowa da kowa ne ba wai kada Allah subhanahu wataala me yasa ka wannan aya da sai ka mu kawai kissan Yusuf amma da sahabban manzon Allah da mu'minai wanda muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar kiyama an jawo hankalin mu cewa kar mu mai da hankalin mu kawai ga yanda kissa ta faru da dadin kissa a'a ya zama mana ishara ya zama mana aya mu dukkan mu mu fahimci cewa hasada mugun ciwo ne kuma ba ta ba ka cin nasara a kanta domin faɗa kake da Allah cewa Allah zai yi kaza kada sai Allah ni bana to kuma tunda Allah ce zai yi kaza kuma kace ba ka so to ka gama da aiki wahala ya same kullum abin bakin ciki za gani domin kullum abin da ya rinka ci gaba ne kai kuma kullum kana fama da ciwo ciwon da kuma ba zai warke ba Allah ya sauka نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أهب إلى أبينا منا ونحن أصبة ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا يا إلا سكا تنفى أكا سيسكا تي سوء أن النبي يوسف سكا تي ليوسف سنزح تسنى متن سوء يسوء wanda ba ƴan uwan annabi ba ba ɗakin annabi Yusuf suke ba suka ce la Yusuf wallahi kaga Yusufu wa akuhu da dan uwansa Binyamin ahabba ila abina minna sun fi ba sun fi soyuwa a wurin babanmu akan mu wa nahnu usba ga mu jama'a da yawa ƴaƴanka goma sha biyu amma ka fi son guda biyu akan goma kai wannan ai ba daidai ba ne kuma ba wani abu yaushe suka girma ma a lokacin da suke wannan abu wai ba a barin su bi su kiwo mu ne muke ta zuwa wahala su ba inda suke zuwa kuma yan ƙananu ne ba to yaushe suka isa girman da hadda su je su yi muku kiwo na to suka ce ai baban mu ya ji son su to inna abana sai suka ce lallai baban mu lafi dalali wallahi yana cikin bata mubinin mabayani kaga wannan yake nuna cewa duk calculation ɗinka in ba Allah ya sa kana da hankali ba sai ka yi calculation mai muni kaga su dai ƴaƴan babban mutum ne to amma a hakan ma har sai suka ga baban su ma ya ya fata ma ana kuskure har ma baban su ma ba mutumin kirki bane a wurin su kaga nan ma wani bala'i ne ya same su ganin uban su ba mutumin kirki kuma suka ce yana cikin dalal bisa ga irin awun abin da aka cewa wai karamin sani hukumi iya dan sanin sa sun ga kamar sun fi baban su gane gaskiya sun fi baban su gane hanya mai kyau don haka su ne kan shiriya shi kuma shi ne kan fata a'udhu billahi na'am to wasu malamai suka ce a'a ba zagi suka yi ba inda sun yi zagi ne cewa lalle yana cikin fata to ai an fashe musu albarka ba wai zagi suka yi ba a'a cewa suka yi yana cikin kuskure ba wai da sunan batacce bane da sunan yayi yayi mummunan kuskure ba wai yayi mummunan kuskure inda za a yi mutum goma ya zaɓi mutum ƙwaya biyu ƙananu sama da guda goma na'am اقتلوا يوسف أو اطرحوه أردا يكل لكم وجه أبيكم يكل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نعم تو irin wasu abubuwa da suke yi wanda shi uban yake hangen cewa akwai alamomi na irin wannan kaman kiyayya din to uban yake kokarin danne su yana musu nasiha yana nuna musu kuskuren su to wannan nasihan da yake musu sai suna ganin kaman gabaki ɗaya ma yanzu baban su fa ba son su yake yi ba haushin su yake ji idan kana kokarin tarbiyyar yara yaran kuma suna ta kokarin abin da kace su yi sai kaga akasin haka kaga kullun za a rinka ganin kana cikin fushi to sai suke ganin gabaki ɗaya yanzu baban su baya ganin su mutanen kirki ne a cikin fushi yake da su kuma waɗannan guda biyun su ne suke ganin yana sake musu fuska don haka suka ce abinda kawai za a yi ba abin da ya kawo babanmu ya zamanto fuskarsa kullum a ɗaure game da mu sai saboda waɗannan yaran guda biyu to abin da za mu yi in muna son fuskan babanmu ta dawo tana walwali gare mu tana yana mana raha to mu raba shi da waɗannan yaran idan ya zama babu su sai ya zama babu sai mu kaɗanmu daga nan sai babanmu ya dawo kanmu ya manta da wa'incan yara to akwai wanda ya fi su sharri a ciki shi ya kullo musu wannan ya ba su wannan shawara sai suka ce uqtulu yusufa ku kashe annabi yusufu wato mai mummunan shawaran shi ya faɗi wannan wanda cutan hasadan tafi masa daga wurinsa ma ta taso tafi muni an ce na biyunsu ne ko na ukunsu ba babbansu ba ne a wudar ho arzan aka ce wasu ne suka ce a'a ba kashe shi za mu yi ba mu daidai mu raba shi da ƙasan mu raba shi mu jefar da shi mu tafi da shi wani wuri can ya ɓata amma kisan kai ka san ko ina aka taru ko da mutane kala ɗaya ne suna da abu amma akwai mai tunani mai kyau akwai mai muni mu yi kisan kai muna ƴan annabi a'a gaskiya ni dai ban yadda ba amma na yadda a raba shi da baba a kai shi dai wani wuri can a batar da shi cikin ƙasa inda ba za a same shi ba ya je can ya rayu shi kaɗansa mu mu huta shi ne a wuɗin rahowa arzar nan nan ba wai kaman kaman kaman kaman ana shakka kaman kaman ayan ta zo Allah na nuna shakka akan abin da suka faɗa bane shi yasa malamai suka ce haka wasu ne suka ce a kashe shi shine wasu sun ce a kashe shi wasu sun ce a jefa shi da shi wata ƙarshe yasa aka ce au aka kawo aunan ku kashe Yusufa ko kuma ku jefa shi a wasu sun ce a kashe shi wasu kuma suka ce a jefar da shi wata ƙasa mai nisa ya khalu lakum wajhu abikum fuskan babanku ya zama naku ne ku kadai ba ku ganin su wata kunu min ba ku ganin sa wata kunu ku sai ku kasance tsauman salihina mutanen kirki min ba'adihi bayan sa wasu kace ma'anan ku zaman bayan sa mutane na kirki sai ku tuba daga zunubin ku ai tuba ne kun yi zunubi sai ku yi istighfari ku gyara halin ku sai ku zama mutanen kirki da ku bayan kun yi wannan hali na banza wasu kuma suka ce a'a in kun yi haka abinda suke nufi sai baban ku ya rinka ganin ku mutanen kirki tunda babu su yanzu ku kadai yake gani na'am qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alqu wa alqu fi ghayabati al-jubb yaltaqidu ba'du as-sayyarah يلتقنوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم wani mai magana cikinsu wanda shi ya fi su imani da taushin zuciya sai ya ce la taqtulu yusufa an ce shine yahuda ya ce kar ku kashe yusufa wa alquhu ku dai ku jefa shi bi ga ya bata jubbi ba jeji ba zuwa zamu yi mu jefar da shi a jeji ya halaka ba in mun zo kawai mu tafi da shi can wajen mun jeji in mun je jeji sai mu jefa cikin rijiyan rijiyan matafiya rijiyan da masa fatake suke wucewa suna ɗiban ruwa idan mun jefa shi a ciki yalta qidhu ba'az sayyara sashen matafiya sai ya zo ya ga yaro a riya a rijiya sai ya ce ya tsinta kun ga sai ya tafi mana da shi can kaga mun huta in kuntum fa'ilina in dai har kun dage an ce da ya ce a shi bai yadda ba ba za a yi haka ba to amma da ya ga dai sun dage dukkansu sun haɗa baki akan haka sai ya ga shi kar ya zama shi ne ya ware a cikinsu sai ce to in dai har kun dage sai kun yi wani abu akan yusufu to wannan shi za ku yi na'am
قالوا قالوا يا أبانا ما لك لا تعمنا على يوسف وإنا له لناصرون قالوا sai suka ce to anan za ku gane cewa duk abin da suke zargi din kawai sharrin shedan ne bai kai ga har su yi zargi ba don da a ce ya zama Yusuf ya zama katon saurayi an hana shi shi ma ya rinka zuwa kiwo kamar yadda ƴan uwansa suke zuwa kiwo sai a ce son zuciya ne ya sa ba a bashi ya je kiwon ba ko to amma za ku ji daga nan za ku sha duk zargin da suke zargi ne na shedan kawai suka ce sai kalufi suka ce ya abana ya babanmu malaka la tamanna ala yusufa wai me yasa baka amince mana da mu da annabi yusuf ka rinka barin yusufa tare da mu bane me yasa baka amince ba kullun yana kakade yana manne a jikinka yana ɗakin ka baya zuwa ko ina ai ya kamata mu ma ka yadda da mu mana me yasa baka wai bar da rashin barin sai ya tafi da su shine bai yadda da su ba to kaga an ce wai in babu wai menene in babu me ba hauce yake cewa in ba in babu rami me ka me ka rami ko me ka rami ne suke ta ko menene akwai gyara ne a cikin wannan karin maganar naku ko yawwa to irin wannan ne daga akwai wannan mugun nufi shi yasa suke ganin cewa me yasa ba a amince musu wa inna lahu lanasihuna mu fa wallahi muna nufin sa da alheri ne to me ne me yasa ba ku ce mu sauran yan koko kuna nufin su da alheri ba sai kuke kokarin a gare kuna nufin alheri da sauran yan koko ba sai su ne kawai za ku ce kuna nufin alheri gare shi to sauran ba ku nufin alheri gare su na'am أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لهافظون أرسله معنا كسكي شبو بيت تارد موغدا غوبي مفتا غونا مفتا جيجي يرتعي ويلأب أو رواية ير... نرتعي ويلأب wanda kusan an filin jayar da ita wato mu je jeji narta imu mu yi kiwo wayal ab shi kuma ya yi wasa ko kuma yarta wayal ab ya je ya taya mu kiwo yana wasa to kaga yaron da kuke cewa ma in an je wajen kiwon ma wasa zai yi ashe bai kai a ce dole a rinka sake shi yana zuwa kiwo ba wanda ma in ya je ma kiwon ma wajen wasan ai sai ya shigaltar da ku ya hana ku abin da ya kai ku an gane to kawo maganan wasa cewa a har yanzu karami ne wanda bai kai ma a ce wai lalle hana shi fita tare da su kaman ana fifita shi a kansu bane wa inna lahu lahafizuna mu wallahi za mu kula da shi kyakkyawan kulawa na'am قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وإنا وأنتم عنه غافلون قال سيتي إني ليحزنني أن تذهبوا به ni fa raina na ɓaci a ce ku tafi da shi ba zan ji daɗi ku tafi da Yusuf ku jejin nan ba ku je jeji da yaro ɗan ƙarami haka duk dai ta hanya ta lalama kuma mai kyau wa kafu an yi akula huzu ibu ni ina tsoron ku je ku bar shi kun ga jejin nan akwai kyarketai akwai kuraye ku za ku yi ta ƙoƙarin kona dabbobi ne kuna kiwo in kun bashi yana yawo a cikin sagagi sai wa kyarkece zai kama shi ya cinye shi to ga wannan yaro ne kenan wanda ba zai ma iya wani ƙoƙari ba ma kwata-kwata wanda ma ake tsoron ma kar a tafi a bashi ma bai ga ɗan uwansa ba ma wani abu ya zo ya kama shi wa antum anhu gafiluna kuma bai ce masa bai ce ku tafi ku bashi kerkeci ya cinye shi dan mugunta ba sai ce mene wa antum anhu gafiluna ba da nufin ku ba ni ba wai na hana ku tafi da shi ku rinka fita da shi jeji saboda wani abu bane ko dan ba na son ya wahala ko menene kun kuka je kuna kiwo shi yana dan karami yo yana wasa a cikin sagagi ga kirkece a cikin jeji inda babu a ce akwai kyarkeci ya cinye shi ga kyarkeci a jeji ku kun shagala da kiwo kun rafkana ga barinsa kyarkeci zai kama shi ya cinye ya zama matsala na'am قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا sai suka ce kai baba duk yawan mun nan kyarkeci zai kama shi lain akala zai wallahi in kirkeci ya cinye shi wani hannu usu ba ga mu jama'a da yawa yana cikin gatansa yan uwansa goma inna idan la kasiruna to a ce lalle mu asararru ne ba mu isa mu zama mazaje ba a ce mu goma dai har kirkeci zo ta mu dan uwanmu guda ɗaya duk muna can muna shagali har ya cinye shi ai mun zama asararru na'am فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تو شيء النبي الله كاشفيني وهي أكي مسار duk abin da yake kokarin yin nan Allah ya riga Allah ya nuna masa zai farabu da Yusuf to dalilin da zai raba shi da Yusuf shi yasa baya so yake kakkare wannan kamar yadda muka yi magana na manzo sallallahu alaihi wasallam akan maganan auren matan da zai ya saki Allah ya nuna zai aura shi kuma za Allah baya son wannan abu ya san ba makawa sai ya faru amma baya son ya faru don haka in zai da ya zo kawo kuka wannan mata ta dame ni ba ta da kirki don sai ce ita killa wa amsu alaika zautaka ita killa manzo ta kaji tsoron Allah ka rike mata saboda Allah ya ce masa yana sake ta dama aurar maka da ita to shi ma haka ne tabbas idan ya basu da shi to to da ya fahimci haka tabbas Allah ya riga ya kawo lokaci sai miƙa wuyansa ga hukuncin Allah sai ɗauko rigan annabi yaƙubu annabi ibrahim wanda ya gada daga wajen annabi ishaƙa sai sa masa saboda sirrin annabta da take jikinta ya zama masa kariya dan karaman waliya karaman annabawa kan inda ɗan ƙungiyar ku sun ce wannan kamar ana bauta wa riga ko saboda jahilci to ai annabin ma yana da riga ita ma rigan ma kyauta aka kawo masa ma mai kaman alhari ne haka a gefenta gefenta idan yin za a yi manyan baki yakan sa ya fito da ita shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai Aisha ta ce muka ajiye ta in mutum ya zo na fama da ciwon ciki ko wani damuwa sai mu duka rigan sai mu bashi ruwan ya sha sai ya warke wani abu ne na karama da da mu'jiza na wani abu ne gaskiya wanda bai yarda shi ba wanda shi ba dan addini bane to wanda ba yan addini bane ba tura ya promotion din kokwalwarsu su ga baki ɗaya duk wani abu da yake tafi gaibi ko ya shafi wani falala ko wani daraja za ka lura duk wa'annan masu yaƙi da mu din akan wannan suke yi saboda gabaki ɗaya rayuwarsu tunaninsu irin na bature ne ba irin na musulmi ba ne na asalin musulmin zamanin sahabbai da mutanen kirki ba ne duk abin da ya shafi karama za ka ga da mu'ujiza suna ganin sa kamar canfi canfi haka suna kore shi Na'am. to shine shi da ya fahimci haka sai ya masa wannan sallama sallama ne na in ma ko menene dai Allah zai kiyaye na'am sai walan ma zahabu bihi suke nan annabi yaqubu ya bar su suka tafi da shi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u suka yi himma an yaji aluhu za sa shi fi ga ya bacin dubbi a cikin kwarin ramukan rijiyar nan to sai yanda aka ce hikiman da annabi yaqubu ya masa ita wannan rigar ta gadon annabta sai ya zama kamar irin ita ce ya shara a ita ce t-shirt sai ya sa masa ita ta ciki rigansa ta asali sai ya sa masa ita waje saboda duk abin da za su yi ya san wannan rigan ta sama ita za su cire siyar su bacci da wannan to shi ne to da suka yi himman za su tashi cikin farin farin rijiyar nan wa auhaina ilaihi sai muka tura farkon wahayi na jibrilu zuwa gare shi shin yana yaro wahayi ilhami aka tura masa jibrilu yana yaro la tunabbi annahum bi amrihim haza kada kai bakin ciki wannan abu da suka yi duk sai ka zo ka gaya musu sun yi wahum a lokacin da zaka gaya musu su la yashuruna ba su san kai bane kai abinda Allah ya tura wa annabi su kenan me wannan Allah yakan yi haka saboda shine kamar ko ta mafarki mafarki a nuna maka zaka zama kaza ko abu kaza zai faru to wannan duka ana kwantar ma da ranka ne cewa kada ka damu da abin da ka shiga ciki na damuwa duk ana ma bayan Allah wannan isharori kamar yanzu misali kai ne sai kana kokarin gina gida ko wani abu sai wasu suna ta kokarin cikas ga abu ko kana kokarin shirye wani abu na ci gaba sai wasu suna kokarin cikas ga abu don Allah yana son ya maka wani ishara ta ilhama ko ta mafarki sai ya zamanto an turo an sa kayan mafarkin gashi an gama komai abin ya kammala kuma ana ta amfani da shi wannan ishara ne da Allah yake muka cewa kada ka damu da hasada masu hasada wannan abin zai tabbata amma kuma mafarki akwai mafarkai iri-iri wanda ake malamai suke ganewa in sun fassara in sun bincika su gane cewa lalle ga yanda abin zai faru to shi ma sai aka masa wannan don inda za a ce a je da shi ana kokarin jefa shi rijiya ana kokarin kashe shi ana kokarin menene kuma shi bai san ina ya dosa ba to hankalin tashin hankalin ba kaɗan ba ne ko ba haka ba amma mutum ne an riga na za ka girma za ka zo wa'annan mutane da suke maka wannan abin duk sai sun dawo ƙasan kan da gaske kuma sai ka gaya musu ma yayin da suka yi a baya ba don haka sai ka rika kallon abin alabar siratin ba daɗi kan amma za ka yi ta kallon abin cewa a dai ba dai ba dai za su iya kashe nan ba ba za su iya mutum da Allah ya maka alƙawarin za ka girma har ka zama wani abu to shine a dalilin da yasa aka aiko masa wannan kenan don a kwantar masa da hankalinsa cewa ba za su iya cutar da shi ba sai aka turo masa lallai za ka ba su labarin wannan abun lokacin ma ba su san kai ba ne na'am وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين na'am wajawo abahum sai suka zo wa babansu isha'an can wajen isha bayan dare yayi yabkuna suna ta koke koken ƙarya qalu suka ce ya abana baba inna zabna nasabiku mun je muna wasan jefe jefe a cikin jeji wata rakana yusufa muka bar yusufa inda mata'ina ya mana gadin kayan mu fa kala huziru sai kawai muka zo muka samu kyarkeci har ya cinye shi kuma sai shikenan suka ga dai ya nuna shakka wa ma anta bi mu'minin lana mun san ba gaskata mun tsakai ba walau kunna sadiqina ko da mu masu gaskiya ne balle mu ba masu gaskiya ne ai dama ko mun ga maka gaskiya ma ba gaskata mu kake ba ƙaryata mu kake to ko da ma muna da gaskiya to yanzu ba ku da gaskiya wato yanda aka yi shine da suka je sai suka suka fara marin sa a hanya ana tangaje shi ana shaƙe rigarsa kai ne kake cewa za ka zama shugabanmu kai ɗin kai ne za ka zama shugabanmu an yi cici da kai kaza kaza a tangale shi a mace shi zan girbe kafansa na ya faɗi kai ne kake cewa za ka zama shaƙe shi kai lalle yusuf burin ka yayi yawa eh ba mu ma za ka shuganta ba har da ubanmu da uwanmu wace wa ai wa shamsu wal qamar din to ina ma su kadan su ne za ka yi mafarki to ka san abubuwa yadda aka yi wasu ba sirri ko mata sun ji ko menene za a kyakkyasta musu ai kun ji abin da wannan yaro wannan yaro bai zama fitina fa wai yaro ya zama babba har ya zama ya girme ko ba fassara ba kaga su suka fassara kenan har ya zo wai ya zama babba har ya zama shugaba har baban kuma da da mahaifiyar duka sun komo yaransa shine babba a kansu shi ne to bayan sun suna masa wannan dukan suna tanga babba shugaba ana masa ibgili ya yi shugaba tun kaɗe shi nan ya shugaba shugaba tun kaɗe shi nan yawa kai ne kace za ka zama shugaba kai ne za ka zama abin nan to shi shi ya faɗa ko Allah ne ya faɗa duk abin da suke nan sun manta da cewa ba shi ya faɗa ba to wannan da wa suke yi ai kaga babban matsalar da Allah ake kai ne har za ka zama shugabanmu burin ka yayi yawa har ma sai ka zama uwarmu ma da babanmu ma duk sun dawo ƙarƙashinka to ba za ka zama ba ba za ka zama ba shi ne suka je aka jefa shi cikin rijiya da aka jefa shi cikin rijiya shi wa shi ya huza na cewa shi kenan shi kenan ai abin da muka yi da ku kenan iya abin da muka yi ƙarya ba za a yin ba ba za a yin ba su ɗauko dutse yusufu ya ce na'am ko a jefa dutse waje su masu niyan kisan nan fa su dai su tabbatar sun yi kisan nan to shi kuma yana amsa suna yin jifa to sai Allah ya sa aka janye mala'ika Jibril ya janye Yusuf cikin wani lolloki in sun yi jifan sai su ji ya amsa Yusuf sai ya jifa sai su sai ce na'am to ya sarra ku cire ni sai su jifa haka suke ta yi sai da mala'ika Jibril ya zo ce masa in sun yi kira kai shiru Yusuf shiru Yusuf shiru Yusuf sai yanzu kan ya mutu ya mutu shikenan sai suka tafi shine to da suka tafi sai masu masu za a zo a faɗi yadda masu cire shi suka cire shi to a suka koma gida koma gida suka suka je hanya suka tsaya to yanzu ya zamu yi babanmu a ba ya ce kerkeci yake tsoron ya cinye shi ba shi ai ya kawo mana mafita kerkeci ya cinye shi baba kerkeci ya cinye ɗanka shi kenan ba ya yi haƙuri ba to yanzu ya zamu yi mace kirkeci ya cinye ɗansa a'a ai ba zai yadda ba to a nemo wani jini mana aka je aka yanka wata dabba aka ɗauko dabban da yake makaho mai son zuciya baya ma da wayo da basira aka ɗauko dama an cire rigar an jefa shi da ɗaya rigar aka ɗauko wannan jinin aka lallakuta wa wannan rigar aka kaga rigar ma wanda cancanci ya cinye shi ba bai ta kawo mu gani wannan kirgin sai akwai shi da basira wato sai ya tuwo gari gan ko ya gashi da yi ba Dama ba za ka yi da mu ba, ko mun yi gaskiya ba za ka yi da mu ba. Ka san kirkeci ne, dole a mu an yi sakata da riga an yi to ba zai tunanin wannan ba. Kawai sun taɓa da rigar ne sun shafa mata jini, sun ce ka ga rigar ma ya ce kawo mu ga rigar ya daga shi kai wannan kirkeci akwai shi da basira. Wato sai ya cire rigar ma ko ya ga ta bai bai cinye yanzu ba abin sa. Ha ma ba za ka ganta ta ba ko mun yi gaskiya. To ai ba ku da gaskiya ma. Na'am.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون wajahu ala qamisihi suka zo da rigansa a jikin rigansa da damin da jini kazibin na ƙarya suka nuna wa annabi yaqub ala annabi yaqub yace kai bari in gaya muku yusuf ba zai mutu ba bai mutu ba ku dai ku je ku yi ta shegantakan ku amma yusuf bai mutu ba abinda kuke gudu kuma sai ya faru amma ni zan yi hakuri kawai da sharrin da kuka yi ala yace bal sawwalat lakum anfusukum amran ran ku dai ta riya muku ku yi wani mummunan al'amari kuma kun je kun yi kuma ba zai ba zai nasara ba fa sabrun jamil zan yi hakuri mai kyau in dogara ga Allah da abin da kuka aikata wallahu Allah shine almusta'an wanda nake neman taimakon sa alama ta sifuna abin da kuke a bisa kuke kullawa na sharri Allah ba zai ba ku nasara ba na'am وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم ذا متشان نقول إن شاء الله وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهد في الله إن يسوق دانا أبو ba ne hana ɗaukon da faruwan abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ya so komai yana yin ƙaddara ne yanzu kuma duk ci gaba da ka gani zai yi wuya a samu ci gaba babu hassada in ba a maka hassada ma akwai wani malamin mu a Kano in an je ana tare yana mace Allah ƙara mana yawan mahasada a cikin akar maka asar da ta ake neman tsare zuka kana ce Allah ƙara mana yawan mahasada da ya ji ɗalibai mafi yawanci an ci mun cika faɗin haka ne ce ba ku ji abin da annabi ya ce ba ne kullu zi ni'imatin mahasudu duk wani wanda Allah ya masa ni'ima to za a masa hasada to hasada alama ne ta ƙaruwan ni'ima ƙaruwan yawan mahasada ƙaruwan yawan ni'ima to kaga annabi adamu ma shi kansa ai ta haka ya zo duniya a san sani ya sauko shi shi iblis yana ganin sharri shine kore shi daga aljanna to wannan itacen kai yaro sai baka dade mu mun dade a nan wannan itacen da baka kake ganin Allah ya ce karkace baka ji ya ce zaka je duniya ba to kana son ka je duniya ne wallahi ba so nake to ita wannan itace ita shajaratul kulli wa mulkin la yabla Allah san kana ci shi kenan ka manne kanka ka kulle kanka aljanna kenan dan haka kawai ka ci ka ci amma baka ga dama kana son ka je duniya shi kenan ne laka min annas la min annas ni na maka nasiha ne irin shekarun mu da muka dade shi bukatar sa a kore annabi adamu daga aljanna in yayi haka ya biya burin shi bai san tura annabi adamu wajen girma da daukaka yake yi saukowansa duniyan ne ya zama kalifan Allah ba ƙasa ga mu nan duk ko an zanta mu duk in ba dan bilis yayi wannan ba fa to shi kuma Allah dole haka yake gudanar da abu to in ba ai haka ba kuma fa annabi Adamu bai san iblis abokin gabansa ne ba dai sani ba to shi yasa duk ake yin Allah sai ya kawo waɗannan abubuwa don kai ya nuna maka wannan nan da kake gani fa sai ya kawo wani sukuta kamar yadda suke cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa su yahudu suna makirci suna makirci da sauransu har sai su yi su budda baka munafiqai ma suna har sai su yi su budda baka yasa Allah ya ce mu annabi wa ma tukfi suduruhum akbar kuma yace wala ta'rifu annahum fi lahanil qawli ana nan ana nan abin da yake zuci wata rana sai ya fita wa mahamatakun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha tasfa ala an-nasi tu'lami ko yace mutum ya zama yana da wata dabi'a duk yanda yake koyata mutane rana ɗaya Allah sai ya fitar da ita mutane sun gane ɗabi'a mun to duk dai ishara ne gare mu cewa mu kyautata halin mu gyara halin mu mu yi kokari kowa ya kokari ya nemi abin kansa kuma yayi yayi kokarin kansa ba wanda zai ci rabon wani babu kuma wanda ya isa ya hana wani samun abin da zai samu Allah ya samu dace fatiha salatul fatiha صلى على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وسيدنا سيدنا نادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين